الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه المبين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون والصلاة والسلام على نبيه المبعوث رحمة للعالمين القائل يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين وقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبره يمد يديه إلى السماء يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغزي بالحرام فأنا يستجاب وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاتقوا الله تعالى وأطيعوه وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه ولا تعصوه واعلموا أنكم تعيشون أعمارا قصيرة وتحيون أياما معدودة وأن الدنيا دار ممر وليست بدار مقر وقد جعلها الله سبحانه مزرعة للآخرة ومحطة للتزود منها بساله الأعمال فاعبروها ولا تعمروها وتزودوا منها بخير الزاد ليوم المعاد وانظروا إلى ما أمامكم واجعلوا الآخرة هي همكم يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الدار الآخرة وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب نعم أيها الإخوة اعملوا للآخرة وكونوا من أهلها ولا يكن جل همكم الدنيا والعيش لأجلها فإن من كانت الدنيا همه شتت الله سمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له ومن كانت الآخرة همه جمع الله له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة وإن أقواما في هذا الزمان جعلوا الدنيا رأس, رأس مالهم واستهكم فيها طمعهم واشتد عليها حرصهم فسعوا في جمع خطابها من كل باب وتهارشوا عليها تهارش السباء والكلاب فطغوا وتكبروا وفسقوا وتجبروا تركوا أوامر الله إذ ألبسهم الصحة والعافية وتعالوا على عبادة الله بما هاذوا من هذه الدنيا الفانية وصغروا قدودهم ومشوا في الأرض مرحا حياتهم فخر ومعاملتهم مكر ينفقون بذخا وسرفا ويطلبون تنمعا وترفا يركبون أفخام السيارات وأغلاها ويسكنون أوسع, أوسع العمارات وآلاها يباهون الناس بما يركبون ويسكنون ولا يبالون بما في ذممهم من الفروض والديون هممهم الظهور أمام الناس بمزهر الغنى وكثرة المال وليس يهمهم بعد ذلك من أي سب من أي سبل جمعوا ولا من أي طرق حصلوا أمن حلال أو من حرام بل لقد أصبح عند كثير من الناس أن ما حل في يده فهو الحلال وأن ما لم يحصله فهو الحرام ولهذا تجده يسلك المسالك المسالك الملتوة ويتسنع الخطط الآسبة لتحصيل أكبر قدر من المال ولو على حساب الآخرين فتارة يغش ويسرق وتارة يرتشي ويرابي ومرة يبيع الأشياء المشبوهة وأخرى يسوق يسوق البضائع المحرمة وحينا يخادع وينافق يفعل ذلك وأمثاله ويتحمل الأوذار والآثام ويتعدى على حقوق الناس وأموالهم ويظهر الغنى وهو أفقر خلق الله ذلكم هو حال كثير منا في هذا الزمان ولا حول ولا قوة إلا بالله أيها المسلمون إن حب الدنيا والتفاني في جمع المال من أي وجه كان من غير نظر إلى حلال أو حرام وهو رأس كل إثم وخطيئة وإن البحث عن الغنى عن الغني وكثرة المال بالطرق المحرمة لهو دليل على التكبر والتجبر وقال عليه الصلاة والسلام قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه اتقوا الله تعالى حق تقواه وتواضعوا يرفعكم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوع بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نسيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعة ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون واعلموا عباد الله أن قيمة الإنسان في هذه الدنيا ليست بما عنده من الأموال والضيعات ولا بما يحيط به من الأولاد والزوجات وكل ذلك عرض زائل وآرية مستردة وليس يبقى للإنسان من عمله إلا ما كان خالصا صالحا وليس له من ماله إلا ما أكل وأفلى أو لبس فأبلى أو تصدق فأمضى وأبقى وكل ذلك إما حلال فيحاسب عليه أو حرام فيعاقب عليه ألا فاتقوا الله أيها المسلمون واتقوا الله يا أصحاب البطون الكبيرة يا من تبحثون عن الثروة والغنى ولا يبالون بأكل الحرام والسهد اتقوا الله تعالى وخافوا عقابه ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا يقول تبارك وتعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون واتقوا المكاسب المحرمة فإنها فتنة ونسب في الدنيا ونار وعذاب في الآخرة وقد صح عنه أن العبد يسأل يوم القيامة عن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق فأعدوا للسؤال جوابا لعلكم تفلحون هذا فصلوا على الحبيب المصطفى كما أمركم في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وانصرنا على أعدائنا يا رب العالمين اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين أيديهم سالمين اللهم رد كيد الكائدين ورد شماتة الخائبين اللهم آمنا في أوطاننا وعدم نعمة الأمن والأمان في بلادنا وبلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل عسم والفوز بالجنة والنجاة من النار يا ذا الجلال والإكرام اللهم أحسن آكبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نكمتك وجميع سخطك اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين واتبع رداك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنزل الأمن والسلامة على ولاية غمبي خاصة وعلى نيجيريا عامة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين hudubar mu tana magana akan sun duniya ya makantar da mu ba ma iya ganin ma illolin da suke gabanmu a cikin sha'anin rayuwa jama'a arewacin nan fa matsalolin da suke gabansa da makircin da yake gabansa yana da yawa amma ba mu kula da abin da yake kewaye da mu da kuma abin da ake shiryawa na makirce-makirce a kan wannan al'umma ana ɗaya 'ya'yan mutane yanzu abubuwa sun dawo ana sace 'ya'yan mutane a makaranta ba duk wani makirci ne wanda yake ta tasowa wanda dai arewan ita ce abinda zai baka mamaki shine yan tsiraru ne daga cikin al'umma suka damu da wannan damuwar ma suke magana a kanta da yawa mutane sun kwanta suna bacci su ci su kwanta suna ganin kamar abin ba zai iso kansu ba in an shirya makirci ba ka san yadda zai faɗo ba manya ba sa magana yanzu irin misali su sarkin musulmi da sarakunan ƙasar nan da sanatoci da duk abin da ake shiru ake ci ba a magana matasanmu kuma su kuma sun kare akan tiktok ko abin da zai cuce su sai su mai da shi wasa yanzu ko kadiyar wannan sojan nan da ta faru mutane sun mai da ita barkwanci madadin mawai a tsaya a kalli abin a yi magana duk abin da yau zai cuci mutane sai wani ya je shirya barkwanci a mai da abin ya zamanto shashanci ba a magana da 'yan jaridunmu da sanatocinmu da masu kudinmu da malamai da sarakuna da sauran talakawa ai kowa akwai gudumawa da zai bayar ka daina zargin sarki bai yi ba ka daina zargin kuma ciyaban bai yi ba ka daina zargin sanata bai yi ba kai mai kai tunda kana shiga facebook ka sha ka shirya tiktok ka faɗi abin da kake so ba abin da ka bayar na kare al'ummarka so son duniyar mu ya makantar da mu kowa wai abin da yake so shine baya son ya fito yi magana kare bakin jini baya son ya fito yi magana saboda kujerarsa baya son ya fito yi magana don yana gidan sarauta baya son ya fito yi magana saboda yana da yana sanata baya son ya fito ya magana saboda me saboda wani abu al'ummar ka kuma tana nan tana cutuwa yanzu dai an kwashe wasu yara shi ma sojan da aka ce an kashe dan arewa ne aiko kuma musulmin ne so ina za a ji so dan ka ana zaune ne kawai ba wanda suke magana sai in ka ji ana magana sai ya za a yi kawai a samu abin duniya son duniyar mu ya makantar da mu a mana illa ba za mu iya ganewa ba a yi waɗancan abubuwa ba za a iya ganewa ba yanzu mun dawo saboda son duniya ka dubi mutum ɗaya a jiha yana mallakar mutum miliyoyi ko biyar ko shida ko wani abu sama da haka amma wai duk 'yan jihar sai mutum ɗaya ya ɗauki bakin su ya magana ko ba wanda ya isa ce masa wani abu inda ya je wajen shugaban ƙasa ya ba da labarin cewa dukkan hukumbi bayan da za ku ba wanda zai fito ya magana shi kenan an yarda mutum ne yana nan yana nema in an zaɓe shi ya zo ya hau to abin da zai yi shi ne wai yanzu duk al'umma sai ta dawo duk yawan mun nan ba mu da hankali wai shi kadai ne mai hankali kuma shi ne zai ce ga gwamnan da za a yi ko ga wanda zai gaje shi ba haka ake ba kuma dukkan mu sai mu taru kamar tumaki duk masu ra'ayi da malaman da masu ilimin da yan bokon da wane ne duk sun zama kamar dabbobi haka su kuma gwamnoni sai su ɗauki jihohinsu gaba ɗaya sai su miƙa ma shugaban ƙasa sai abin da yake dukkan mu kamar tumaki haka muke sai ga an taru a jiha miliyoyin mutane wai duk ba mu da hankali sai a ce wai gwamna sai wanda ka zaɓa sai wanda kake so za a yi shi kaɗai ya fi mu hankali ko ba haka ake bari wannan rukun ne ba muke ta tafiya a kansa ba mu da kawai wai sai abin da ya faɗa duk masu ilimin duk da masu hankali duk da masu kuɗin duk da 'yan siyasa duk da kowa ba wanda ya zai tanka masa haka kuma zai ɗebe mu ya kai mu shugaban ƙasa su yi abin da za su shi kenan an gama da kowa ka rasa ina yan jaridu masu ina yan ra'ayin siyasa ina su wayewa sai yan kalilan za ka samu su ne za su fito su yi magana da ana magana wallahi da abin ba haka yake ba sarakunan nan na arewacin ƙasa ba zai yi su haɗa kansu su ga shugaban ƙasa su ce ga abin da suke so ya take su kawai ya ce ba zai ba suna da jama'a su ce ba sa so yanzu tun da aka ɗebe waɗannan yara aka tafi da su cikin daji sai me don ba yarka bace don ba yata bace shi kenan mun zauna a haka kana sanata kana wakiltar mutane ba abin da kai a majalisa dan ba yarka bace dan ba yata bace shikenan haka mun mika wuya to kuwa za a zo har gidajen mu a kashe mu tabbas ku ta zama a hakan kar kowa yayi magana din aje a zauna a hakan kowa ba zai ki gani ba wallahi mu ba za ka kiji ba a hada kai ma a yi ba zai yi ba idan ka shiga malamai su ma wannan ya fito ya zagi wannan wannan ya fito ya zagi wannan mu muke nuna ba kowa cewa mu ba mutane ba ne ta kungiyar ta zagi waɗancan waɗancan masu fito su zagi waɗannan ɗaiɗin magoya bayan kasu ta zagin mutane kai ma wancan gaje ka diba suna kallon mu a matsayin wasu mutane kamar da ban san me suke yi ba a siyasar sai abin da aka shirya aka turo mana mu ba mu da hankali ba mu san ciwon kanmu ba sai abin da aka turo kan shi ne za mu ɗauka mu har ƴan siyasan ma duka gaba da sai ga kawai shirme ne kawai muke tun duk abin da aka wana ba wani mai fitowa ya magana da ba na marubutanmu da 'yan jaridunmu da 'yan wane ne da masu iliminmu da duka da sarakuna duk an zauna shi kenan to mu ba mu kaɗai ba ne a ƙasar ko ba mu kaɗai allah ya marai ba kowa allah ya masa rai kuma in ta ta zo zai mutu sai mu jira tunda mun zaba ma kanmu wulakanci ba mai magana ba a magana kowa kawai abin da ya ga dama kenan don haka san duniyar mu ya makantar da mu hatta illar da take gaban mu ba a gane ta abin da yake gaban mu kai da kake magana ma kai da kake magana ma cikin al'ummar ka ne wasu za su yaƙe ka hada baki da mutum a anguwa ya cutar da mutumin da yake nema wa mutanen mutanen anguwar haƙƙi ba haka wani to sai mu zauna kowa ya jira godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya faɗa a cikin littafinsa mai bayani ya ko mutane ku ci daga tsarkakan abubuwa kuma ku gode ma shi Allah tabaraka wa ta'ala idan shi kadai kuke bautata ma tsira da aminci su tabbata ga wannan manzo a bisa annabinsa wanda ya turo shi rahama ce ga talikai wanda ya faɗi cikin littafi ya ce ya ko mutane lalle Allah tsarkakekke ne bai karba sai tsarkakekke kuma Allah ya umurci muminai da abin da ya umurci manzanni ya faɗi yana cewa ya komut ya koman zanni ku ci daga tsarkakan abubuwa kuma ku aikata aiki nagari ni ina kallon ku da abubuwan da kuke aikatawa kuma masani ne ya sake cewa ya ku masu imani ku ci daga tsarka kan abubuwan da muka azurta ku sa'annan manzon Allah sai ya ambaci wani mutum matafiyi wanda ke da kura da birkitaccen gashi yana miƙa hannunsa zuwa sama yana cewa ya Allah abincinsa haram abin shansa haram sannan tufafinsa haram abin shansa ma haram an ciyar da shi da haram ta ina za a amsa addu'o'insa tsira da aminci su tabbata ga wannan manzo tare da alayensa da sahabbansa da waɗanda duk suka bi shi da kyautatawa bayan haka ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ku yi Allah da'a ku sadar da umarnin ubangiji da ya umarce ku ku nesanci halin da Allah ya hane ku kada ku saba ma Allah tabaraka wa ta'ala ku sani cewa kuna rayuwa ne na wani dan tsawon rayuka 'yan takaitattu na lokaci takaitacce kuna rayuwa ne da wasu kwanaki kirgaggu kididdigaggu ku sani cewa duniya gidaje na wucewa ba na zama ba ba ta zamanto matabbaci ba inda dan adam zai tabbata Allah ya sanya duniya ta zamanto gurin shuka ne domin girbin abin da ka shuka ranar lahira kuma Allah ya ajiye ka a duniya ka sani cewa wata santa ce domin ka yi guzuri da kyawawan ayyuka ku yi lura da wannan duniya kada ku rayar da ita ku yi guzuri a cikinta da mafi alherin guzuri saboda ranar da za ku koma wajen Allah ku yi duba ku kalli abin da yake gabanku na mutuwa da abubuwa munana da suke jiran ku sanya lahira ta zamanto ita ce mafi muhimmanci a gare ku ubangiji yana cewa ya ku mutane lalle ita wannan rayuwar duniya faɗan jin daɗi ne ɗan kaɗan kuma lahira ita ce gida na matabbaci wanda ya aikata mummunan aiki ba abin da za a sakanka masa sai gwargwadon abin da ya aikata sa'an nan wanda ya kyakkyawan aiki namiji ne ko mace yana mai imani waɗannan za mu saka su cikin gidan aljanna kuma za a azurta su ba tare da lissafi ba na'am ɗan uwana musulmi ka yi aiki domin lahira ka kasance ma'abocin lahirar mafi yawan muhimmancinka ko himmarka ko niyyarka kada ta kasance don duniya kadai ka rayu domin gina lahira domin duk wanda ya kasance duniya ita ce muhimmin al'amarinsa to Allah zai daidai da al'amarinsa ba zai hada masa al'amarinsa guri ɗaya ba kuma Allah zai rubuta talauci a gaban idanuwansa babu kuma abin da zai zo masa a duniya sai abin da Allah ya kaddara zai samu wanda duk lahira ta zamanto ita ce muhimmin al'amari a wajensa to Allah zai hada al'amarinsa ya zamanto cikin bin Allah sannan duniyar za ta zo masa ko da ba ta so wasu mutane a irin wannan zamani sun sanya duniya ita ce ƙololuwar komai kuma ita ce babban burinsu saboda haka burinsu da kwaɗayinsu shi yake hukunta su akan yawace-yawace da neman abun duniya kwaɗayinsu ya yi tsanani akan al'amarin duniya suna iya faɗa da kowa akan duniya suna yin aiki dare da rana domin tara abun duniya wanda za su mutu su bari duk wata ƙofa da suka ga za su samu abun duniya sai sun shige ta suna farautar duniya kamar yadda zaki ke farautar karnuka sun yi girman kai akan dokokin Allah kuma suka yi girman kai akan bin Allah saboda duniya suka yi fasikanci suka fita daga yi Allah biyayya saboda su tara abin duniya suka yi jabbaranci da tsaurin kai ba mai gaya musu su ji suka bar umarnin Allah suka yi watsi da shi saboda kadai Allah ya ba su mulki ko abin duniya ko kuma ya sanya musu rigar lafiya suka zamanto cewa sun yi dagawa akan bayin Allah ba sa sauraron kowa saboda abin da suka samu na mulkin duniya ko na ko na kudi a duniya wanda take mai karewa suka kawar da kumatunsu ko ka faɗa musu gaskiya ba sa ji suna bijirewa suka tafi a cikin bayan ƙasa masu alfahari ne saboda mulki da dukiya rayuwarsu ta dawo alfahari mu'amalarsu kuma gaba ɗaya makirci ne duk inda suka zagaya mugunta suke haɗawa akan wasu mutane suna ciyar da dukiyarsu ta hanyar barna da asara da barna ba tare da taimakon waɗanda ya kamata su taimaka ba ko addini suna neman su zaman to masu ni'imtuwa da wato girma da samun wadatuwa da rayuwa irin ta almubazzaranci suna hawa manya-manyan motoci da manya-manyan gidaje da girman kai kuma akan al'umma alhali kuma akan dukiyar al'umma suke rayuwa suna rayuwa a manya-manyan gidaje da abin da suka ga dama suna alfahari a cikin mutane saboda mukamai da suka rike akan mutane suna girman kai ko ka gaya musu ba za su ji ba abinda suke gabansu kawai shine za su aiwatar ba ruwansu da kowa ba su damu da wahalar da kuke sha ba ba su damu da abin da ake muku ba ba su damu da abubuwan da suke jawo muku ba ba su damu kuma da dukkan abin da ya same ku ba ba sa sauke farillar da Allah ya dora musu ballantana tausaya ma 'yan adam duk inda suka ga dugu-dugu sai dai su ciyo ma kasar bashi su lafta mata bashi kuma su zauna babban burin su shine su bayyana a tsakanin al'umma su ne masu mulki su nuna wadata su nuna kuma yawan dukiya akan al'umma ba su da wani abu da yake da muhimmanci a gurinsu ma kawai su samu kuɗi ta kowace hanya za su tara ba wai dole sai sun bi hanyar da take halattacciya ba ma kawai kowace irin hanya ce za su bi don su tara abun duniya halal ne ko haram jinin mutane da ake zubarwa kuma bai dame su ba sun makance da son abin duniya sun wayi gari da yawa abin da ya shiga hannunsu kawai shine halal abin da bai fada hannunsu ba shine haram don haka za ka same su sun saka wato sun saka kansu cikin wani irin tsari tsarin da baya karban shawara kuma tsarin da baya jin shiryarwa tsarin da ko ka masa magana ba zai saurare ka ba sun zazzana ma kansu wasu dokoki sun kewaye kansu da abin da suka ga dama na sabon Allah sai abin da suka ga dama suke aikatawa talaka ba shine a gabansu ba rayuwar al'umma ba ita ce damuwarsu ba babbar damuwarsu shine su kai ga samun mukamai su dore a kai kuma su tara dukiya ba tare da yi wa mutane hisabi ko kallon abin da mutane suke ciki ba wato na kiwon lafiyarsu ko na iliminsu ko na tsare jininsu ko kuma tsare rayuwarsu wani lokaci ma za ka ga ha'inci kawai suke kafawa ko da sun ba da aiki ba na gaskiya ba ne sun yi makansu ne aikin ba al'umma suka yi ma ba suna bin hanyoyi na sace dukiyar al'umma da wayo wani lokacin kuma da cin rashawa wani lokacin kuma da wanda suka ba mu aikin sai ya ba su wani abu haka nan dai suke yi kullum rayuwar a haka ake yin ta dukkan wurare kaga cewa sun mallake sun zamanto nasu ne a wani lokacin su yaudari al'umma da Allah a wani lokacin kuma su yi munafurci su yi magana da kai su bayyana maka Allah suna aikata haka da ire-iren irin waɗannan al'amura duk haka suke suna ɗaukar nauyi da zunubai duk ba su sani ba suna ƙetare iyaka akan haƙoƙin mutane da dukiyoyin mutane suna bayyana cewa su mawadata ne amma kuma Allah ya rubuta musu talauci a cikin zukatansu sun fi kowa talauci domin duk abin da suka tara bai ishe su ba wannan shine halin wasu daga cikin mu a irin wannan zamani ba mu da karfi ba mu da dabara sai zuwa gare shi shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ku musulmai ku sani son duniya da neman tara ta ya makantar da wasu daga cikin mu har abin da ya shafi su fito su yi magana ba sa iya yin magana saboda tsoron mukamansu da kujerunsu ko sarautarsu ko da abu kama da haka sun zamanto ba sa iya kallon al'ummarsu su faɗi abin da ya kamata ko kuma su je su kare ma al'ummarsu wani abin da ya kamata babu shakka son duniya shine babban kuskuren da suka aikata wanda shine a gabansu kuma wannan kuskuren zai bi su idan ka tsaya kana bincike akan wadata ko wani abu daban da kansu za ga cewa bai dame su ba ta ko'ina dai su samu abin da wato za su rayu sannan su fito su yi girman kai a gaban al'umma su yi jabbaranci manzon tsira sallallahu alaihi wasallama cewa yake ya rabauta hakika ya rabauta wanda ya musulunta ya miƙa wuya kuma ya wadatu da ɗan abin da yake hannunsa kuma Allah ya gamsar da shi akan haka kuma ya tsaya ya bi Allah ku ji tsoron Allah matukar jin tsoronsa shi Allah tabaraka wa ta'ala ku yi tawadi'i gare shi ta hanyar bin dokokinsa zai ɗaga ku Allah ya ba da labarin wani mai kudi da mulki wanda Allah ya kaskantar da shi don haka idan ba ku bi Allah ba ba ku dawo kun bi Allah ba to ƙarshen zai zama ba kyau saukar za ta zamanto ba daɗi saukar za ta zamanto babu kima babu mutuntawa ubangiji ya ba da labari yana cewa lallai ƙaruna ɗan uwa yake ga annabi musa wajen dangi amma sai ya yi zalunci akan annabi musa ya zalunci annabi Musa ya zalunci mutane Allah ce kuma muka baki na daga taskar kuɗi wanda makullanta ta yi nauyi akan jama'a da ba su kasa guda goma ba ba su iya ɗaukan makullan sto nasa na dukiya lokacin da ya fito cikin mutane yana alfahari da dukiya da haramci da abin da ya samu Allah ya ce baya son mai alfahari ya ce ka nemi duniya ka nemi wato lahira da abin da Allah ya baka na duniya kada ka manta wannan rabon naka a zuwa lahira ka kyautata zuwa ga yadda Allah ya kyautata maka kada ka rinka yin fasadi da barna a bayan ƙasa domin Allah baya son masu fasadi ƙaruru ya ce ma ubangiji ya ce ai akan ilimi na ma aka bani kuɗin ubangiji ya ce masa ba ka sanin cewa mun halakar da waɗanda suke gabaninka na daga karnoni daban-daban waɗanda sun fi ka tsananin ƙarfi da dabara kuma ma sun fi ka tarin dukiya Allah ya ce kada a yi tambaya a kan mutane mujirmai zan yi maganinsu ku sani ya ku mutane ƙimar ɗan adam a wannan rayuwar duniya ba ta nuna ƙimarsa a kan kuɗin da ya mallaka ko mulkin da yake yi ko cin mutuncin mutane da yake yi kuma baya nuna kimarsa da abin da ya kewaye na 'ya'ya da kuma mata da yake da su da dukiya da ya tara dukkan waɗannan kadara ce waɗanda za su bushe kuma za su bar mutum kuma aro ne wanda Allah zai karba a nan gaba babu wani abin da ɗan adam zai yi tinkaho da shi a wajen Allah kamar ya kasance mai ikilasin aiki a wajen Allah ya zamanto cewa abin da yake aikatawa ya Allah ya yarda da shi amma dukiya babu wani amfani idan wato sai abin da ka ci kawai kuma zai kare sai kuma abin da ka sa zai tsufa sai abin da kai sadaka za a ajiye maka idan ka yi ta dukkan waɗannan in ma da halal kai to za ka samu hisabin halal ɗinka in kuma da haram kai to za ka gamu da hukubar da za ta same ka ku saurara ku ji tsoron shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ku musulmai ku ji tsoron Allah ya waɗanda suke da hankali ku ji tsoron Allah ya ku waɗanda kuke neman wadata ta kowane halin ƙaƙa da wadatuwa ba ku damuwa da ɗibar dukiyar mutane da cin hanci da sauran dukkan munanan abubuwa ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku ji tsoron ukubarsa mai yasa ba ku ƙaunar samun daraja da girma da ɗaukaka da nutsuwa a wajen shi Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce ya ku masu imani ku ji tsoron Allah ma kowace rai ta kalli abin da ta gabatar domin gobe ku ji tsoron Allah Allah zai ba ku labari da abubuwan da kuke aikatawa ku ji tsoron aikata abin da yake na haram don ku samu abin duniya wannan fitina ce kuma wahala ce a cikin rayuwar duniya sannan azaba ce ta wuta a ranar lahira ya inganta daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa bawa za a tambaye shi ranar tashin alkiyama akan dukiyarsa daga ina ya same ta kuma cikin me ya ciyar da ita ka tanadi amsa a lokacin da Allah zai yi maka tambaya gobe kiyama ku yi wa manzon Allah salati sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda Allah ya umarce ku lalle Allah da mala'iku suna yi wa annabi salati ya ku masu imani ku yi salati tare da sallamawa ga wannan manzo Allah ka yi tsira a bisa bawanka annabi Muhammad kuma manzanka tare da alayensa da sahabbansa gaba ɗaya. Allah ka buwayar da musulunci da musulmai, ka kaskantar da shirka da mushrikai, ka dirkakar da makiyanka makiyan addini, ka taimaki bayinka waɗanda suke ɗayanta ka ya Allah ka taimake mu ya Allah akan abokan gabanmu ya ubangijin talikai Allah ka halakar da azzalumai da wato azzalumai da azzalumai ka fitar da mu ta tsakaninsu ya Allah muna kubutattu ya Allah Allah ka mayar da makircinsu da abinda suke aikatawa ya Allah muna roƙo ka mayar da bala'i a cikin taronsu ya Allah ka amintar da mu a cikin ƙasarmu ka dawwamar da zaman lafiya da aminci a cikin garuruwanmu da ƙasarmu ya Allah ubangiji muna roƙonka ya Allah dukkan wani bala'i ka kawar mana da shi ya Allah muna roƙonka kada ka bar shi kiyeta ba ko su riske mu mummunar kaddara ubangiji ka cire mu ya Allah dariyar makiya Allah ka raba mu da ita ya Allah Allah muna roƙonka abinda zai wajabta mana shiga rahamarka ya Allah da gafararka mafi girma da ganimantuwa da dukkan ayyuka nagartattu da kubuta daga dukkan wani zunubi da rabautuwa da aljanna da tsira daga barin wuta ya ma'abocin ɗaukaka da girma Allah ka kyautata ƙarshenmu ya Allah a cikin al'amuranmu dukka, ya Allah ka tseratar da mu daga ƙasƙancin duniya da kuma azabar wuta, ya Allah muna neman tsari da kada ni'imarka ta bushe ta bar mu, ya Allah muna neman tsari kada ka juyar da lafiyarmu zuwa rashin lafiya, ya Allah muna roƙonka ka tsare mu daga faɗawa cikin wato musifa wadda ba a zato, ya Allah ka tsare mu daga dukkan fushinka, Ubangiji ka amintar da mu cikin ƙasarmu, ka kyautata jagorancinmu ya Allah ga hannun waɗanda suke jin tsoronka ya Allah kuma suka bi yardarka ya ubangijin talikai Allah ka kiyaye gidajenmu Allah ka kiyaye garuruwanmu ya Allah daga wasan masu wasa daga ha'incin masu ha'inci daga shishigin 'yan ta'adda ya Allah ubangiji muna roƙonka ya Allah ka kiyaye garuruwanmu daga masu shishigi da ta'addanci ya Allah ka yi daidai da al'amarinsu Allah ka raba tsakanin zukatansu ya Allah Allah ka karya bayansu ya Allah ubangiji ka sanya su zamanto abin lura ga waɗanda suke bayansu ya Allah muna roƙonka ka kiyaye gidajenmu ya Allah ka kiyaye ƙasarmu mai tsada ya Allah daga dukkan wani al'amari mummuna ka dawwamar mana da ni'imar zaman lafiya da kwanciyar hankali ya Allah ka yi muwafaka ga waɗanda suke jagoranci cikin abin da kai ka yarda da shi ya Allah Allah ka ji tausayin shahidanmu Allah ka tsare jininmu ya Allah ubangiji ka kiyaye amincinmu ya Allah ka yi mana muwafaka zuwa ga aikata aikin alheri ya Allah ka rusa makiyanmu ya Allah duk inda suke waɗanda suke neman mu da fitina da halakarwa da rusarwa da ƙasa ubangiji ya Allah in za su shirya ka shiryar da su in ba za su shirya ba Allah ka mayar da makircin su akan su ya Allah ba su fi ƙarfin ka ba ya Allah ya wanda ba a fin ƙarfin sa akan komai ya ubangijin talikai ya Allah muna mika wannan ƙasa zuwa gare ka ya Allah kai mata agaji ya Allah ka fitar da mu daga halin da muke ciki ya Allah ubangiji ka yi tausayi a ƙasa yan akan yan ƙasa ya Allah ka ji tausayi akan yan ƙasa ya Allah ka kiyaye su ya Allah ubangiji ka tsare su da tsaronka ya Allah ka kiyaye gidajenmu da 'ya'yanmu da matanmu ya Allah ka sanya rayuwarmu cikin albarka kai mana albarka ya Allah ka sanya gidajenmu cikin albarka dukiyoyinmu da masu iliminmu ya Allah kai musu albarka talakawanmu da masu mulki Allah kai musu albarka ya Allah ka raba mu da dukkan wata fitina Allah ka kyautata zukatanmu Allah ka kyautata zukatanmu Allah ka gyara zukatanmu ya Allah ubangiji ka ji tausayi mu domin kai ne mafi tausayin masu tausayi Allah ka saukar da abinci a cikin wannan gari jihar Gombe a Kebe da kuma Najeriya gaba ɗaya ya Allah ubangiji muna roƙon ka ya Allah ka amsa wannan addu'a ya Allah ka amsa mana domin kai mai amsawa ne ya Allah ka amsa mana domin kai mai amsawa ne Allah ka ba mu rabo mai kyau a wannan duniya ka kuma ba mu rabo mai kyau a lahira ka tsiratar da mu azabar wuta wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in قوموا إلى صلاتكم وسووا صفوفكم يرحمكم الله وإياكم Thank